أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم baya ka godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kama na safiya ta asabar yau muna goma sha takwas ga watan da ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1442 a gida miladiya yau biyu ga watan daya shekara ta 2021 mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi ashur qawaid fi tazkiyatin nafs idan yan uwa ba su manta ba a sati da ya gabata mun yi magana akan ka'ida ta tara ita ce nisantan ji da kai da kuma fankama da fariya da aikin alkhairin da mutum yake yi mun ji bayanin da malam ya kawo cewa nagartattun mutanen kirki irin su sayyidina abubakar sun roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su addu'an da za su riƙa yi a cikin sallah sai annabi ya bashi addu'an cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim kamar sayyidina Abubakar manzon Allah na bashi addu'an da zai karanta yana gaya ma Allah ya Allah na zalunci kaina ya Allah gafara na gare ka ka gafarta ni malai ce to idan kamar sayyidina Abubakar bai cika ba bai kai kololuwan yadda ake so a kai ba to me kake tsammani wanda ke kasa da sayyidina abubakar gurin matsayi da daraja a wurin Allah ya haka yato mana maganan abdullahi bin abi mulaika cewa ya riske sahabbai sama da talatin kowanne daga cikinsu bai amintu da makircin Allah ba yana nan yana tsoron kada munafinci ta fada masa hakanan ya hakaito mana maganar alhassan albasari wanda yake tashi mummuni a har kullum yana kyakkyawan aiki amma yana tsoracin cewa an karba ko ba karba ba shin kafin ya mutu zai yi abin da zai lalata mishi aikin ko ko zai mutu da kyawawan aikinsa amma munafiki yana banna kuma yana samun aminci zuciyar shi na natsi cewa bai da wata matsala a wurin Allah subhanahu wataala to duka dai waɗannan abubuwa mala ya kawo mana su ne domin ya mana nuni akan cewa duk inda ka kai kana ganin kana aikata kyawawan ayyuka ko kana nisantar munanan ayyuka to akwai ƙofofin da yake baka kyautatan ba akwai ƙofofin da yake baka iya nisantan ba kenan kana da sauran naƙasu a mu'amalan da kake da Allah subhanahu wa ta'ala da ka baka da wani zafi sai dai ka ci gaba da istighfari kana fata kana kwadayi daga Allah subhanahu wa ta'ala ya rahamshe ka har muka hakaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kansa ya ce babu wani daga cikin ku da aikin alkhairin shi zai shigar da shi aljanna suka ce har kai yace har ni sai dai in Allah ya nemi ni da rahamansa haka nan malam ma ya kawo faɗin Allah subhanahu wata'ala والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون عندنا أنا عائشة تكي تنبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم cewa wannan aya ta sauka ne akan mabannata waɗanda suna shan giya suna zina suna fata sannan suna tsoron tashinsu a gaban Allah manzon Allah ce a ayan tana magana akan masu yin sallah ne masu yin azumi masu yin sadaka masu yin nau'o'i daban-daban na bautan Allah amma wannan lokacin kuma zukatansu na cike da firgici da razana cewa to in aka tashi a gaban Allah ya za a tashi shin Allah ya taɓa aikace aikacen nan ko bai karɓa ba shin a duniya na yi abin da zai rusa min aikace aikacen da na yi na alkhairi ko ban yi ba to zuciyarsu na tsorace cewa ya za a tashi a gaban Allah a kwashi to duk da inda mutum yake jin shi ya zama mutumin kirki to kuma ya hada da tsorata da razana cewa fa tabbas akwai mai yiwuwar samun matsala a gaba wannan shine zai ba shi dama ya ta istighfari ya ta ƙara zabura yana kyautata aiki yana kusantan Allah subhanahu wataala da abubuwan da Allah ke so yana kuma hadawa da neman taimakon Allah Allah ya taimake mu malai ce alqaidatu al'ashara qaida ta goma da za ta ce bake ka gurin tsaftace rai malai ce ma'rifatun nafsi ita karan kan taran naka ka gane ta haƙiƙanin ganewa sai ka santa wato idan baka san abu ba to sharrin shi na iya fuskanto ka sai ka ɗauka alkhairi idan baka san shi ba kamar da dama mutane za ga yanzu ba san kuɗi ba ba san dukiya ba sai ƙofofin sharri ta buɗe musu akan ƙofan dukiya sai su ɗauka kamar ci gaba sai ka ga mutum idan ya samu dama a ofis yana cin dukiyan al'umma sai ya ɗauka to falala ta samu idan mutum ya samu dama ya saci wayan wani sai ya ɗauka ai ya samu na banza ka ga nuna ba su gane dukiya mutane ba su gane dukiya ga abin da mutum zai yi ya samu halal sana'a ce ko wani kasuwanci amma za a shekara biyu uku kafin a fara cin amfanin wannan sai mutum ya gaba zai bata makan shi lokaci a wannan ba wannan zai wahanda kan shi a banza ne to kaga ya nuna mutum bai gane dukiya ita dukiya ita ce abin da ka ci na halal ka samu na halal ka sarrafa ta ta hanyar halal ka samu ta halal ka sarrafa ta ta hanyar halal kuma ka ci da goninka dukiyan da ake baka kana karɓa hannunka a ƙasa ba daidai take da dukiyan da za ka sa ƙarfinka kai sana'a ka nema a baka ba wanne ta fi daraja cin waɗannan guda biyu wanda za ka nema da ƙarfinka ko ko wanda za ka ɗauko a ce gashi sadaka ko gashi kyauta to kaga mutane da dama ba su gane dukiya ba sai mutum ya ɗauka in dai zai yi ka hannu a bashi to ya samu na banza da haka sai ta dariya to wannan dukiyan kaskanci take jawo maka kaskanci tana ma iya jawo maka walakanci domin wanda ke baka kullum wasa suna cewa duk wanda ya ci ladan kuturu sai masa aiki duk wanda zai taɓa kowa ya baka ka zama bawan shi ko lift ne mutum ya baka a mota ko a babur sai ka zama mutum ya baka lift a mota kana zaune a cikin motan shi motsi ka tamam me baka iya ko ba kula da haka ba mutum ya baka lift a mota sai ka ga motsi haka baka iya yi ko kai kake ji sai kai tara bara kai kana son kana so sai kai ka kare ka kana son shi motsi a mota ka zama bawan shi karfi da yaji in ko da motan ka ne sai ka miƙe kafa yanda kake to nan mala ya kawo cewa sai mutum ya san rai ka san irin cututtukan rai ka san irin yadda ake a horar da rai a sarrafa ta a tarbiyyance ta a ladabtar da ita to idan ka gane wannan to zai taimake ka gurin samun tsaftar rai da ƙarfin zuciya sai mala yake cewa wamin ma ya tahattamu fi babi tazkiyatin nafsi cikin ababen da ya wajaba mutum ya sani a wurin tsabtace zuciyar shi da ransa ma'rifatu haqiqati hadhihi an-nafs ka san haqiqin yanda wannan ran take wa ma'rifatu sifatiha ka san sifofinta li yasqul li'tina'i biha al-i'tina'u biha domin kula da ita ya maka sauki wa ri'ayatuha da kiyaye ta wa mujawatuha da magance ta min al'afatin lati taqra'u alaiha daga cututtuka wanda ke fada mare kenan idan Allah ya taimake ka ka san yadda rai take da irin cututtukanta to ya fi sauki ko zai fi sauki ka san hanyoyin da za a bi a magance ta akwai cututtuka na rai wanda yake matakan ran dan adam tana dauke da waɗannan cututtukan to alama na nuna babu yadda za a iya samu tsarkin zuciya da tsaftar rai kaga akwai annifaku munafinci munafinci shine mutum ya bayyana musulunci da kishin musulunci a zahiri amma a cikin ransa yana ɓoye kafirci da kuma murna da rugujewar musulunci annifa ɗinnan da kake gani wacce sautar tauba ce mana bayanin ta filla-filla sautar muhammad sallallahu alaihi sallama da sautar nisa'i da waɗansu ayu a cikin ahaza da waɗansu surori haka duk sun yi mana bayani akan annifa munafinci shine ɓoye kafirci da bayyana musulunci farin ciki da rugujewar musulunci da ci bayan shi da baƙin ciki da ci gaban musulunci to yana da wata ƙofa musamman a wannan zamanin ya kusa cikin 'yan boko da dama amma ba su gani ba rana ita yau ɗin nan akwai wani ɗan uwa malami ne suna tattaunawa da wani a gefe abin da yake ce masa shi ne shi yana ganin musulunci ya yi zalunci shi wani ɗan bokon ƙarara yake faɗi ba wai a goye ba musulunci ya yi zalunci ya ce idan kirista yana kiristanci ya musulunta ya yi daidai amma in yana musulunci ya zama kirista kuma a kashe shi za ka sha wani shi musulunci a zalimi ka wannan ba manafinci ba ne manafinci ne ita ce muna shi ne munafincin da muke magana a kai akwai irin aƙidun alamaniya secularism wanda yake shine zaka ganshi a jami'o'i kaga wani yana ganin cewa addini a bashi a masallaci addini bai kamata ya shiga harkar siyasa ba shine sai ka ji mutane suna cewa malamai ba ruwansu da siyasa duk daga wannan aƙida ne cewa fasul dini an duniya addini daban rayuwar duniyar mutane kuma daban don haka musulunci a yi shi a masallaci a yi shi a makarantar islamiyya amma ya za a yi mutane su samu kuɗi kar a kawo mana maganin musulunci ya za a yi mutane su samu mulki kar a kawo maganin musulunci ya za a yi a sami shugabanci da fawa kar a kawo maganin musulunci musulunci ya tsaya kawai a waɗannan wurare guda biyu masallaci da makaranta to kare irin wannan aqidan munafinci munafinci amma yan boko da dama ba su gane wannan akwai wanda yake ganin idan ka shagalci da karatun addini ka mai da hankali akan dakunan Allah masallatai ka tare a nan to baka da future yana nan yana tunanin cewa baka da wata future ba za ka cimma komai ba a duniya inda da wannan hanyar ne wannan alamar munafinci munafinci na aqida wacce take duk wanda aqidanta da ita ya zama kafiri akwai wani bawan Allah da aka gaya mishi cewa wani zai je karanta Islamic studies ya ce zai je shirme dai ya karanta economics kaga munafinci ne shi a gurin shi an karanta musulunci an karanta Islamic studies ba a komi ba abin da za a yi shi na je a karanta economics yana ganin aka gyara duniya shi kenan to ire-iren waɗannan ƙofofin munafincin suna da yawa a cikin al'umma suna da yawa a zamanance suna nan a kuma yadda muka san su a dama suna nan to munafinci na daga cikin cututtukan zuciya sannan akwai attara wato kecirai da facaka wannan ma na daga cikin cututtuka da ke kama rai duk ran da ta sifanci da wannan ita babban abin da ya dame ta te ta jin daɗi te ta jin daɗi te ta jin daɗi a gidansa jin daɗi a ofis jin daɗi a waje jin daɗi a masallaci ma daɗi ke so shi yasa ba zai haɗa kafa da kowa ba shi yasa idan arzikin ku da wadatar kuma bai kai mishi ba ba zai zo masallacin ba masallacin in babu AC ba zai zo masallacin ba in babu kaza in babu kaza in babu kaza irin wannan kecere ne kecere ne shi ma cuta ne da cikin cututtuka na rai in dai rai tana ɗauke da irin wannan cutar zai wahalar gaske ta samu tsafta da sarki haka nan akwai alghafla rafkana duk ran da take rafkananniya ba ta kuma yi ninyan kubuta daga wannan warakan ba zai wahalar gaske nan ta samu sarki da tsafta menene rafkana shine kasance hanyar Allah mutum yana mantawa da shi ko yana take shi da gangan shi ne algafla karatu alkur'ani mai girma shi ya mamanta shi karatu alkur'ani ya manta abkar na safiya da marice shi ya mamanta anan zuwa masallaci shi ma ya manta qiyamul layl shi ya manta duk abin da yake hanyar Allah to mantuwa na iya kama shi akai ko kuma kasala na iya kama shi akai ma'ana al-ghafla kenan ko dai kasance ya manta da abubuwan da suke ibada ne kusanci ne zuwa ga Allah yana mantawa da su ko kuma kasala na kama shi akwai wanda zai kasance shi bai manta da sallah ba amma in ya zo sallar cikin kasala sai ka ga wani na sallah a sahu na biyun can amma idan shi na kan mutane sahun farko kana zaune a nan kuna haɗa ido da shi kuma yana sallah kaga wannan kasala ce da rafkana kasala ce da rafkana kaga wani yana sallah ya waiga gefen hagun shi yana kallon motsin da ake a gefen hagu yana ganin motsin da ake a gefen dama kaga wannan alghafla ce rafkana ce kaga wani yana sallah soshe soshe ya soshe can ya sosa can ya sosa can rafkana ce ko kaga wani yana sallah cikin kasala irin wanda muka sani yana tsayuwan ma a kasalance yana ruku'u wani yanga-yanga kaɗifir kaɗifiri ya je sujada ba zai buɗe hannayensa ba ba zai buɗe abin nan damtsansa ba ba zai ɗan miƙe bayan sai miƙe ba ƙafansa ƙafafuwansa ba zai kasa in yatsunsa ba kawai inda ya ga dama zai riƙa yana sallah haka a kasalance a kasalance wannan alama ce ta ghafla alama ce ta ghafla sannan mutum ya ki ambatan Allah a cikin sallansa bai san addu'o'in da ake a ruku'u ba bai san addu'o'in da ake a sujada ba bai san addu'o'in da ake ba an gama tafiya ba wala zkuruna Allah illa qalila alama ce ta ghafla to wannan cutan ita ma tana kama mutane da yawa ko a cikin sallah na bada misali da sallah ne domin ita muka fi ita muka fi kuma ita kake ganin kaga mutum na sallah na ko kai kana iya gani ba wani abu ne na zuciya ba ko kai kana iya ganin mu mutum kaga wannan sallah yana ta kallaka ne bayan an ce idan kai kasance inda kake kofa sujada amma shi ba ruwan shi kuna haɗa ido da shi har ma kila da baka abin dariya za ga alamun yana son ya dariya kuma wai yana sallah kaga wannan alamar rafkana ce to duk zuciyar da take da wannan ba za ta farkaka ba akwai cutan ashahawa sha'awa na rai shi dai mutum kullum sha'awar ransa yana son ya sa mai kyau yana son ya ci mai kyau yana son kaza yana son kaza da sha'awa a kankanin jinsin maza da mata shi dai yana son wance wance ma yana son ta wance ma yana son ta wance ma yana son ta kai wance ina ma da kaza wance ina ma da kaza to duk zuciya da ran da take dauke da wannan in ba ta yaki wannan din ba to zai wahalar gaske ta samu tsafta da sarki sannan akwai alhawa wanda muka sani akan bin san rai ko san zuciya shi bin san rai ko san zuciya shine abu ka san daidai ne amma ka ƙi da ganga ka san ba daidai ba ne amma kuma ka aikata da ganga shine bin san rai wannan ko tsakankaninka da Allah ko tsakankaninka da bayin Allah wane ne bai san cewa ka ɗauke mutum abu yana da zafi ba amma sai ya ɗauke san rai kenan ya fi san shi kenan wane ne bai san kyauta na da daɗi ba sai ya ƙi yin kyauta sarrai kenan to a sarran nan ne kuma ƙofofi ma na bid'o'i suka shigo mu addini ƙofofin bid'o'i suka shigo mu addini da dama sarrai haka ni nake so kazalika sawwalat li nafsi haka nake so haka na da dama da haka in ka shekara kana wazi kana kawo nassin qur'ani da hadisi ba zai amfani ba sarrai kenan duk zuciyar da take da wannan ko ran da take da wannan to sai ta yaki wannan cuta akwai abin nan san mulki da shugabanci duk inda ka je kai dai kana son ka zama kai ne a gaba duk inda ka je kana son kai ne a gaba in a masallaci ne kai kake son ka zama liman in baka zama liman ba to ka zama na'ibi ana nan ana nan ma an so samu ne kai liman juyin mulki ka zama kai ne liman da idan a ofis ne kai dai kake son kai ne kullum a sama ko a cikin yan uwanka ne abokanka da aminanka kai dai fatanka kai ne kullum ka zama kai ne sama to wannan cuta ce to ballantana kuma wanda za ga suna fitowa suna neman mulki suna neman shugabanci kaga wannan alama ce ta rashin tsaftar rai duk da kasancewa akwai wurin da babu laifi ka iya neman shugabancin idan ka tabbatar da cewa kai hafizun alim hafizun alim in ka tabbatar da abin nan da ake so a yi ina da ilimi akan shi na karance shi na gane shi na fahimce shi sosai sannan kuma ina iya tsare-tsare a samu administration mai kyau wurin gudanar da shi sai kuma ka auna sai ka ga baya da kai din babu wanda ya kai ka in karatu ake yi ka fahimci cewa tabbas babu wanda ya karanta in tsare-tsare ne ka fahimci tabbas babu wanda ya iya tsarin nan to babu laifi a irin wannan lokaci ka ce ku bani irin yadda annabi Yusuf ya yi amma ga mutane uku hudu biyar kowa zai iya yi kai ma kana cikin biyar din sai ka fito ka ce a baka wannan alama ne na zuciyanka ba ta da kyau ranka ba ta da kyau alama ce da ke nuni akan haka ka gani to irin wannan neman mulkin ko a aji ne sai ka ga wani shi dai ya zama monitor shi dai a makaranta ya zama head board da ainihin cututtuka daban-daban to wannan alamun gurɓacewar rai cuta ta bakwai akwai al'ishku soyayya wacce ta wuce iyaka ita ma cuta ce daga cikin cututtukan rai duk wanda ke da wannan shi ma ba zai kai labari ba sai in ya yaci wannan cutan akwai mutanen da yake idan idan idan idan suna suna san abu idan su kan rufe komi suna iya yi saboda san abin in suna san abu idan su kan rufe komai suna iya in suna kin abu idan suka rufe komai suna iya irin shi ne kake gani a cikin 'yan siyasa sai ka ji mutum ya zo gidan rediyo ya zage wani ya zage shi ya zage shi ya aibanta shi ya ɗebe mai albarka ba za ka taɓa cewa mutumin nan da ake zagi yana da wani alkhairi ba gobe kuma sai ya samu canjin siyasa sai ya damu wannan ɗin sai kuma ka ji ya zo ya tsarkake shi ya tsarkake shi kamar ba shi ne ya zaga ba me ya haifar da wannan wuce wuri ne gurin al'ishku wuce wuri ne gurin al'ishku so ne ya wuce iyaka soyayya da ke raɓe da raɓe da shedanci ita ce al'ishku in tsakankanin mace da namiji ne shi ya fi faruwa shi ne ma'anin al'ishku ya fi faruwa tsakankanin mace da namiji mutum ya rika son wata ko me ake koyi akan ta zai in yau za a ce masa ya sha giya ya same ta ko da halal ko da haram zai in yau a ce sai ya kashe wani zai same ta ko da halal ko da haram zai yana kuma fahimta shi ne al'ifku to abin ban al'ajabi dabbanci ya shiga cikin al'umma sai gashi akwai al'ishku tsakankanin namiji da namiji mace da mace musallallahu salamata wal afiya wai namiji yana son namiji irin soyayyen da maza suke ma mata ko mace tana son mace irin soyayyen da mata ke maza kaga wani ya mutu ya mutu ya mutu akan yana son wani namiji ko mace tana son mace kai wannan dai ya gaskata abin da alqur'ani ya faɗi innahum fi sakaratihim ya'mahuna suna cikin mayi a rufe a irin wannan aiki da suke yi na luwaɗi mata Allah ya kufanta mutanen annabi lo yace suna cikin mayi sun a rufe a gigice take saboda irin mummunan aikin da suke yi in sun ga namiji sai su je su dai su samu namiji su yi luwaɗi in mace ta ga mace ita dai ta samu ƴar uwarta mace to kaga wannan al'ishku ne duk wanda ran shi ke da irin wannan cutan ba zai tsarki ba sai ya yi wannan cutan akwai san duniya guba da ta faɗo ma al'umma wacce ta sanadiyyanta kaskancin duniya ke faɗa ma al'umman musulmi kuma ta sanadiyyanta al'umman musulmi da yawa za su shiga wuta san duniya a kanta ne za ka ga ana shiga ƙungiyoyin asiri don mutum ya samu gida ya samu mota ya samu mulki sunan shi ya kai ko'ina sai wani shiga ƙungiyar asiri wani zai shiga ƙungiyar asirin ba ya fara yankan kai ya fara shan jini yana yanko a ce sai an kawo nonon mace budurwa ka je ka yanke nononta tana ji tana gani a ce sai ka kawo zakarin wani a ce sai ka kawo kan ɗan jariri duk kusan duniya ne ba ya fi da wannan neman kuɗi neman mulki neman suna neman matsayi shi ne haifar da wannan duk wannan yana daga cikin san duniya idan mutum bai kuɓuta daga wannan bakar cutan ba ba zai kai ko'ina ba to abin da kuma zai baka takaici shi ne akwai da dama musulmi da ba samu duniyan ba amma suna nan a cikin ransu suna nan suna ganin laita ne kun tama an fa'a koza koza na azima kai ce ina ma ni ma da ina da miliyoyin nan ina ni ma da ina da manya manyan gidajen nan ina ma ni ma da ina da manya manyan motocin nan ke cere ni na shine atarfin da muka yi magana a baya in ke cere ni in a da na ga dama in taka wanda na ga dama in kusanto da wanda na ga dama to wannan mutum bai da shi gashi a masallaci yana zaune amma zuciyar shi tana cike da wannan tunanin goba ce annabi sosan ya bada labarin cewa duniya na mutane hudu ne akwai wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi da aiki da ilimi wannan shine mutum mai daraja na farko mutum na biyu shine Allah bai bashi ilimi irin wancan ba amma dai dan daidai gwargwado yana da shi amma yana ta fatan kai so ina ma ni ma da na kai malam wani ilimi in aiki irin aikin da yake yi annabi ya ce to shine mai daraja ta biyu amma dai matsayin su a wurin Allah duk nufin alkhairi suke da shi mutum na uku shine wanda yake da dukiya yana fata ka yana banna yana abin da ya ga dama shine kofar sharri na farko mutum na biyu shine bai da dukiyan ballantana ma ya fata kan ya abin da ya ga dama amma yana ne yana tunanin kai so ina ma da ina da dukiya ne ma in abin da naga dama in taka wanda naga dama in kusanto da wanda naga dama in yi kaza in yi kaza in yi kaza annabi ya ce a zunubi duk ɗaya su ko da ko wannan nabiyin a masallaci ko da ga sha kofar ka'aba a nan ke sallan asubahi da azhar amma zuciyar shi tana nan yana tunanin idan da zai samu dukiya haka nan zai abin da ya ga dama to wannan mutumi shi ma yana kan sharri to kuma wannan cuta ne daga cikin cututtukan da daman al'ummar musulmi a yau wanda bai da komi din yana nan yana hankorin ina ma da yana da shi shi ma ya abin da ya ga dama to da ka san duniya duk wanda yake da ita ba zai kubuta daga daga daga azaba ba sai in ya yaki wannan cutar sannan ran shi za ta yi kyau zuciyar shi za ta zama tsaftatacciya to daga lokacin nan ne kuma sai ya zama na Allah sai ya zama ya samu ya dace da duniya ya dace da lahira abu na gaba cikin cututtukan rai akwai aljida wani yara jayayya dan adam ya koli gurin iya jayayya zai san karban gaskiya a mafi yawan lokaci duk inda ka nemi ka ci gyaran shi dan adam nake magana ba kai ba ban da ni jinsin ɗan adam sai dai wanda ya kiran duk inda ka yi maka ci gyaran shi ka ce abu kaza da kai ba daidai ba ne ka gyara sai shaidan ya buɗe mishi ƙofofi mabambanta sai ya jayya ba zai karɓa ba ba zai karɓa ba sai dai ku rabu baran ba to ai ni ni a fahimta ta kaza ne ni a ra'ayina kaza ne wanda shaidan zai buɗe mishi wannan ƙofa ta hanyar ilimi ya buɗe mishi ƙofa ta hanyar ilimi samun kaga ka ci gyaran malami ya karɓa to ba cikin sauƙi ba ka ga malami kai mishi ko da abokinka ne malami ko ɗalibi ɗan uwanka ka ci gyaran shi ka ce abin nan da kai ina fahimtar ba daidai ba ne ga abin da ya kamata to kila sai dai ku tafi akan kawai kai ka je da ra'ayin kan je da ra'ayi ba zai karɓa ba ba zai karɓa ba ɗan adam kenan ya fi jayayya kuma shaidan ne duk ke buɗe wannan ƙofan jayayya karɓan gaskiya ko ba kasanci ba ne ka yi kuskure aka gyara maka sai ka ce gaba kallahu khairan in kuskuren ne shi kenan sai ka gyara in ba kuskure ba shine bai fahimta ba shi kenan ai ba zai cutar da kai da wani abu shi yasa al-imam ibn hazm al-andalusi yana da littafi al-akhlaq wasiya fi mudawatin nufus yadda ake magance cututtuka na rai sunan littafin kenan zai kawo maka ɗabi'u ne da halaye wanda idan ka sifanci da su za ka magance cututtukan ranka littafi ne ba babba ba can a ciki ya kawo irin wannan kofa al'ujubu ko alkibur kin karban gaskiya shine alkibur kin karban gaskiya da irin ƙofofin da shaidan ke zuwa babawa ya ce ɗan adam yana yawan kan yabo ya ce amma wannan yaban sharri ke yake zama babawa ya ce ɗayan biyu ko dai ya kasance an yabe ka alhalin abin da aka yabe ka ɗin nan a kan shi ba gaskiya ba ne idan ka yadda da wannan ya ce ka yadda da ƙarya kaga zai cutar da ranka saboda mene saboda ka goyi bayan ƙarya an yabe ka akan ba daidai ba ko kuma ya yabe ka akan daidai ɗin abin da aka yabe kan akai haka ne sai kuma wannan idan ka gamsu da wannan ka sanya shi a cikin ranka sai wannan ya zama maka al'ujub wanda muka yi magana satin da ya gabata kaga duka cutarwa ne gare ka yabo cutarwa ne gare ka yace sabanin zargi shi zargi in aka zarge ka ya ce ko dai ya kasance abin da aka zarge kan nan gaskiya ne sai ka yadda cewa abin da aka zarge ni nan lalle gaskiya ne ni ma na auna na ga tabbar zargin nan gaskiya ne zai baka kofan ka gyara mafi karanci dai ka karɓi gaskiya kuma zai baka kofan ka gyara ko kuma ya zama an zarge ka ne amma ba gaskiya bane sai ce shi kuma wanda ya zarge ka za ka samu lada a kan shi da haka ya ce duka ƙofofin zargi riba ne duka ƙofofin yabo aibi ne amma ɗan adam bai san wannan kana zuwa ka ce ka malam na ga fa kai kaza to kana nufin ba ra'ayi kaza ba kenan to ni ra'ayi na kenan ni haka na ga dama ni kaza ni kaza ni kaza wani ma yana iya kawo maka wata aya ya lankwasa ma'ananta ta goyi bayan abin da yake kai to jayayya kenan kuma irin wannan jayen ka kuma ta mun karanta shi a cikin littafin fadl ilmi salaf wannan kungiyoyin bid'a philosophers almutakallimun duk sun safanta da shi har samuwar Allah ma ta karkashin aljidal suke samar da shi samuwar Allah da ta karkashin wannan to wannan dai kofa ce wacce take wadda ya safanta da ita zuciyar shi ba ta tsarki ran shi baya tsafta akwai alkibar shine girman kai shine baqar alhaq wa ghamdun nas kuma da annabi ya fasa boye gaskiya da take ta ga gaskiyan ka gane to amma matsalan shine daga dalibi na ya fito to ba za ka karba ba daga makiyi na ya fito ba za ka karba ba daga abokin hamayya na ya fito mutum ba zai karba ba girman kai kenan girman kai kenan yaro dan kankani ma sai ya ga ma gaskiya yaro ɗan ƙanƙanin sai biya ma gaskiya in ba ka da girman kai sai ka karɓa sai amfani ka maƙiyinka sai ya faɗi gaskiya in ba ka da girman kai sai ka karɓa wane ne ƙololon maƙiyin mu al'umman musulmi al'umman ma duniya da kafirin da kowa shaidan to shaidan ya faɗi magana annabi ya maka stamp ya ce gaskiya ce sadaqaka wa huwa kadhub tan tagariyan makaryaci ne amma kuma nan da ya faɗi fa gaskiya ne to da ka gaskiya koda daga maki ta fito koda daga abokin hamayya sai ka karba sai ka karba amma dan adam yana jin kaskanci kaskanci wannan ina gaya maka wannan ban cire maka kowa ba a cikin zubin malamai a cikin zubin ɗalibai a cikin zubin zubin in boko a cikin zubin duka sai ga mutum yana kyaman karban gaskiya yana ganin kaman kaskanci ne idan ya karbi gaskiyar da ta fito daga wani musamman wanda bai kai shi ba a daidai lokaci ɗaya kuma sai ƙarya ta zo daga wani wanda yake jin shi a rai sai ya karba ila yana da wani ogansa ko gwamna ne ko wani sarki ne ko wani ciyaman ne ko wani dpo ne da 'yan sandan da ke ƙarƙashinsa sai ya ƙarya sun san ƙarya ne sun sani ba su sani ba sai su yi ta faɗi gaskiya ne gaskiya ne excellency gaskiya ne ƙwarai ƙwarai da gaskiya ranka shi daɗe ai ya yi daidai ranka shi daɗe ai wannan daidai ne ai wannan matakin da ka ɗauka ya yi kuma sun san ƙarya ne akwai yiwuwar ma daga ba su je su yi giban shi shi ka gani abin da uba ya yi na yi amma kuma suna ta goyon bayan shi akan wannan ƙarya kun gani sai mutum dama duk wanda ya kyale gaskiya sai Allah ya jarce shi da kishiyanta in bai karbi gaskiya ba to sai ya karbi ƙarya ya ta yaban ƙarya ya ta zuzuta ƙarya akwai waɗanda yake a cikin jami'an gwamnati in kana tattauna da su a gefe sai ka ji suna gaya maka cewa ai cutan corona ana zuzuta ta ne ai akwai karerai da yawa a ciki akwai siyasa da yawa a ciki akwai kasuwanci da yawa a ciki amma idan ka je ka ji shi a rediyo idan ka ji shi a rediyo yana bayanin ta kai sai ka dauka abin da yake faɗi da gaske to haka ran dan adam ran ta abu na gaba cikin cututtukan rai wannan ina kawo mana su ne saboda mun zo gurin da ya kamata a ce mu kanci wannan cututtuka to abu na gaba shine aljihalu jahilci wannan cikin manya-manyan cututtukan rai wala takunan ne minal jahili haka Allah ce karka yadda ka zama cikin jahili satin da ya gabata mun dan bada bayani kaɗan a rayuwance yadda jahilci take tasiri gurin gurɓata ran mutum da kuma gurɓata wani mun kawo wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali wanda ya kashe rayuka casa'in da tara jahilci ne kawai ya jefa wannan mutumin bai sani ba kuma ya ƙi gane bai sani ba jahilci ne matsayi na farko ke mafi shari la ya dari wa la ya dari annahu la ya dari shi jahili ne amma kuma bai ma san cewa shi jahilin bane kudin tashi shi jahili ne bai sani ba amma bai san ma bai sani ba kaga zai ta rayuwa a matsayin shi yana ganin kamar shi ne ilimi sai ya bace ya bata kamar yadda ya zo a cikin hadisi a ƙarshen zamani idan Allah ka bi rayukan malamai na gaskiya sai jahilai su wanzu a ban ƙasa su ne za su taba da fatawa in an musu sai su bace su bata to ba zai taɓa yiwuwa ka zama ka samu tsaftar rai ba sai ka shiga cikin malamai to akwai layadiri wa huwa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba shi suke kira al-jahlul murakkab jahilcin da yake wani kan wani jahilci jahilci jahilci da yana a kuma wanda yake al-jahlul basit akwai jahilcin da yake kuma mai sauki shine wanda yake bai sanin ba kuma ya san bai sani ba kaga tun alin ya fara samun maganin cutar shi bai sani ba tabba ya san shi bai sani ba kuma ya san cewa bai sani ba kaga idan wani ya zo ya faɗi ce ga yadda abin yake akwai kofa mai faɗi da zai iya karɓa tunda dama ya san bai sani yana ma iya zuwa ya tambaya ya ce da Allah a gaya mani ake yin kaza ya ake yin kaza ya ake yin kaza to waɗannan su ne cututtukan rai wanda duk ya sifanti da su to irin wannan mutum yana da matsala in ba ya yaƙi ran shi ya fahimce ta ya magance waɗannan cututtukan ba wurin shi zai wahalar gaske ta samu tsinki mali ce wa ƙarwa kafa Allahu haka ne wa ƙarwa kafa Allahu azza wa jal an nafsa fi kitabil karim bi thalath sifatin mashhuratin ma'lumatin yace Allah ne girma da buwaya ya buga misali ko ya ambaci sifofin rai sanannu guda uku a cikin alkur'ani mai girma wa hadhihi sifat wa inna sifofin raji'atun ila ahwalin nufus suna koma ne zuwa ga yanayi yanayi da ke samun rai a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ambaci sifofin rai guda uku to ba wai ana nufin kai idan ka sifanta da wannan sifan to shi kenan kai sifanka kenan ba wancan shi kuma nashi sifan daban wancan shi nashi sifan daban ba haka ake nufi ba ana gaya maka irin halin rai akwai yiwuwar mutum ɗaya ma ya sifanci da waɗannan sifofi ukun na rai daga safiya zuwa azhar daga azhar zuwa la'asar duk ya sifanci da waɗannan sifofi na rai din ko tsakankanin magrib da isha'i ya sifanci da sifofin nan na rai da haka ba ina nufin ran wannan to dole ne ta zama ko dai ɗaya ko wancan ko wancan a'a ana nufin irin yanayin da ke fada mare ga su bari ku ji su mare ce annafsul mutma'inna akwai rai na tsatsiya rai al mutma'inna na tsatsiya mare ce wahiyan wahiyan lati itma'annat bil imani ita ce ran da ta nutsu da imani wa zikirillahi ta'ala ran da ta natsu da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadati da bautar Allah wa husni iqbal ta natsu da fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala duk aikin imani shi zaka ga tana fuskanta duk ambatan Allah ko dai bawa ya ambaci Allah ya karanta alqur'ani ko ya zauna yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ko istighfari ko salatin annabi ko wani daga cikin kofofin zikirorin Allah ko kuma zikirin Allah ta hanyar kallon halittun Allah su fassara maka girma da buwaya da kudura ta Allah wanda wannan zai bayi zuwa ga kabauta mishi kadai ba shi da abokin tarayya ko kuma tana samun natsuwa da ibadun Allah in tana cikin bakin ciki idan ranta zo masallaci ce kabbara Allahu akbar arihna biha ya bilal wanda idan annabi yana da wata damuwa fa za'a ila salati sai ya gaggawa ya tafi zuwa da sallah sai ya samu kwanciyar hankali da sallah to ire-iren wannan ran wanda yake ibadun Allah sallah azumi aikin haji sadakoki sadar da zumunci halartar majalis na karatu ire-iren waɗannan abubuwan alkhairi shi ke riko da shi to sunan wannan ran an nafsul mutma'inna na tsatsiyar rai Allah ka sa mana cikin wannan sifa kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa alladina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatan su ke samun natsuwa da ambatan Allah Allah ya ce ala ku saurara bi dhikrillah tatma'innu qulubu da ambatan Allah ne rayukan mummuni suke samun natsuwa to irin wannan ra wanda in dai kana son kaga ta natsu to a karanta mata alqur'ani ai mata tafsiri a karanta mata hadisi a yi mata shari a karanta mata maganganun malamai akan hukunce-hukuncen halar da haram a ganta a masallaci a ganta wurin tarawihi a ganta wurin salloli a wanta wurin wa'azoza a ganta wurin hidima ga addini to irin wannan ran da ambaton Allah irin wannan ne take samun nasuwa da haka yanzu tun ana sai ka fara makanka misali yanzu kai ranka tana cikin motsama inna ko ba ta ciki kai ne ke baka nutsuwa shine tambayar da kowa zai maka me ke baka nutsuwa shin ranar da ka ji Allah kai salari a ranar kana samun nutsuwa sama da ranar da kake zuwa sallar juma'a kila kun gani akwai wanda yake shi sallar juma'a ba kima ta shi a wurin shi ba labewa yake sai karfe ɗaya sauran minti biyar ya ji liman ya fara Allahumma izzal islamu wal muslimin ba an gama kuɗin kenan ba to a lokacin zai fito zuwa masallaci yana Allah Allah a gama in aka dan ƙara minti biyar ko minti goma irin yadda dai manzon Allah kusan ke yi idan wani abu babba ya taso ma al'umma sai ya tsawaita kudu ba in kuma babu wani abu na yau da kullun ne sai dan takaita kudu ba sallallahu alaihi wa sallam ana yin wannan zai zo ce dan ni shi an cutar da shi amma zai iya zuwa ya tsaya yi walagigin sha'awa biyu uku hudu duk zai iya yi da haka shi in ka ga yana farin ciki to zai ji alat kowane irin farin ciki kana gani da gari shi to irin wannan kaga shi na tsohon shi ba cikin ambaton Allah take ba na tsohon shi na cikin kuɗi ne wani na tsuwansa shine idan yau aka ce ogan shi ya aiko ya zo za su yi tafiya tare shi ke nan alherin duniya a fahimtar shi ta ƙare masa yau da ni da oga za mu tafiya oga ya ce da ni za a yi wannan tafiya a wannan lokacin yana iya saba ma mahaifin shi yana iya saba ma mahaifiyarsa yana iya cutar da matarsa saboda me saboda oga ya ce za ta fi Kano da shi nan Kano ko wanda yake kana zuwa bakin abin nan gurin gindin kuka sai ka shiga mota ka tafi Kano ka to kawai oga yanzu ya ce za a tafi da shi kuma an tafi shin bauta zai tama ogan ba bauta zai tama ogan ba wai zai je ne ya samu wani robo ba amma kawai oga ya ce za a tafi da shi a mota shi kenan jikin shi sai tarawa amma aka ce a je masallaci ana muhabara sai ce kun fai tsananin addini da ka shi na tsohon shi ba a cikin masallaci yake ba wani tsohon shi na cikin inda duniya take to irin wannan ya nuni akan cewa ba annasul muhammad ne yake da ita ba ya nuni akan cewa shi baya nutsuwa da ambatan Allah sai dai yana nutsuwa da waɗansu shagulgula na rayuwar duniya wa qala ta'ala Allah yana cewa ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna idan ta zo mutuwa kenan yace ya ke rai wacce kike al-mutma'inna ita ce dai wacce take take samun dai da kewa da imani da ambatan Allah da ibadan Allah da fuskantar Allah to sai Allah ya kira ta ya ce ya ke rai wacce kake na tsatsiya irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga mahaliccinki Allah lokacin da mutuwan ta zo ki radiyatan mardiya kina ne yadda da abin da Allah zai miki ke ma kin sami yadda daga gurin Allah subhanahu wataala fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina nagartattu wadkhuli jannati ki shiga aljannata ya Allah ka sanya ayi mana irin wannan bushara lokacin mutuwa to irin wannan ran ita ce annasul mutma'inna rai na biyu ita ce annasul lawama na'am sun Allah ya annasul lawama rai mai yawan zargi mali ce wahiyan wahiyan lati talumu sahibaha ala fi'il al-khata'i ita ce ran da take yawan zargin ne ita akan kurakuran da yake yi ka gara mummuni ke duk inda ya kuskure bai daidai ba sai daga baya sai rance ta gaya mishi kare bai dace a ce kai ka ba a ce kai ne ka zagi wani bai daidai ba bai daidai ba a ce kai ne ka ci dukiyan wani bai daidai ba a ce kai ne kai ka ba duk inda ya wani kuskure ko a cikin haƙƙin Allah ko a cikin haƙƙin bayan Allah sai rance ta zargin shi tana nan shi ba kai daidai ba ka kyauta ba ka gaggauta tuban mu Allah ka gaggauta tuban mu Allah kai ne kiri kiri ka je ka zauna ga ka ga wata yarinya bai daidai ba sai zuciyar shi ta gaya mishi kuskuren shi ta ta gaya masa kuskuren sa ta ta gaya mishi ka tuban mu Allah ka daina irin wannan bai daidai ba au taqsirihi fil wajibi ko kuma ga abin da yake wajibi akan shi amma ya takaita bai ba da wannan wajibin irin yadda ya dace ba sai ranta ta zargin shi kaga an aminta da kai amma kaje kai wannan ha'inci ya waje ba ce ka kiyaye musu amana ya kamata a ce kai musu ka amma ka je ba kai sai ran shi ke ta gaya mishi wannan au tafridihi fi ta'a ko kuma ci bayan da ya samu a gurin da'a da Allah ha ba wani kaman ka a ce karatun alqur'ani ne girma na gagaran ka sai ka kwana biyu uku ba karanta alqur'ani kamar ka a ce kana makara sallan asubai kamar ka a ce ba ka tashi ka kiyamun lai wani bai daidai ba sai ran ce ta gaya ma bawa wannan sai ta ta gaya ma bawa wannan to ita ce annabsun lawama kaga wannan tana samun ran mummuni ke ta a wani fasaran kuma ma tana iya zama ko da ran fajiri ita ma tana iya ɗaukar nafsun lawama shine idan fajiri ya gama fajircinsa a cikin rayuwar duniya to yayin da ya zo mutuwa to ran shi za ta ta zarginsa kaga inda za ka jefa mu kaga inda za ka jefa mu za ka jefa mu cikin hasara da taɗewa za ka jefa mu cikin azaba me yasa kai wannan mummunan aiki me yasa kai kaza me yasa kai kaza a wannan lokaci kuma sai bawaye nadama inda nadama ba za ta yi mishi amfani ba أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين وأن لو كتكون ندام غباتي أنفاني وذاك الشيء الله يكي سوى ولا أقسم بالنفس اللوامة الله يكي إنا رنسوا دا النفس اللوامة ريمي يوان زرجين كنتا ko dai zama ran mummuni kamar da ma da ya kawo shi anan ko kuma ya zama ran fajiri ma tun daga kafiri har ya zuwa munafiki har ya zuwa sauran fasikai da asharare duka ran su za ta zama annafsan lawama rai na uku bari mu karshe wannan sai mu tsaya a kai ko sai mu tashi akan misalan can guda biyu da ma da ya kawo annafsal ammaratu bisu ran da take yawan umarni da mummunan aiki malai ce wahiyar lati ta hutu sahiba ala fi'ilil muharramat ita ce rai wacce take yawan zaburar da ne ita akan aikata miyagun aiki ita kullum ba me zaka takura ma kanka zaka matsa ma kanka zaka matsa ma kanka a ce sai ka je masallaci zuwa masallacin dole ne kar ka je zuwa makarantar dole ne karka je kaji ni amfanin kuruciyanka yanzu ga ka saurayi ba za ka je ga ƴan uwanka can samari suna zaune suna ta wasannin su ana kallon ana kallon wani clip na bidiyo a cikin waya ana kallon batsa kai ba ka je kalla idan ka sai ni waye ya sai takura ka ba wanda ya sai takura ka ba wanda ya sai takura ka ba wanda ya sai matsa maka iyaye ne ko to kai abin si abin da za su yi kila kun gani annabtul lawama abin nan amma ta bi su kenan wacce kabul asam kullun tana zabarar da ni ita ne je ta zunubi je ta zunubi ga yana shi din ya ga ai yana da mota ne kai ba ka da shi wallahi ka je ka dauka yana zuwa da shi inda ka gani wallahi ka je ka kwance mai taya sai me shi yana da mota kai ba ka da shi haka zaka zauna kai haka zaka zauna din ya ga yana da kuɗi ne kai baka da kuɗi haka za ka zauna baka da kuɗi kana son ka je ka ci wala kana son ka ci biskit kana son ka sha juice kana son ka je ka sai takalmi kamba kana son ka je ka sai hula hana sallah kana son ka je ka sai jacket to haka za ka zauna baka da shi ko nawa ya je ka ɗauka kaji in ma waya ka gani ka je ka ɗauka kai ma ka shiga zamani ka je ka ɗauka mana kullum ita dai ka je ka yi zunubi النفس الأمارة بسوء كينا وتقود إلى مواطن المنكرات duk yadda banna take to tana jagorantar shi zuwa gare ta an ce ma ana fati a wuri kama to in ba ku je gurin ba su waye kamata masu ji ka je ka ba idan ka abinci mutumin ka je ka ba idan ka abinci yawa an ce ana biki da maza da mata za a taru wuri kaza kai ka je gurin kai ka je gurin ka ɗauko wannan kambas ɗin naka ka sa kowa san kai ma ka hudu kai ma duka ne kila an gane ke ma ki shiga cikin sana'ar yar fim mana gani na ana samun kuɗi a fim kawai wa'in su ta matsa ma kansu sai sun sa hijabi da wani mukayi takunkumi yan wuta kawai je kin ji ke ma ki shiga cikin ƙungiyar yan fim ki fito ke ma duniya ta san ki duniya ta san ki ki samu kuɗi gani nan ana ke ce da bita wancan ta je ta sai mota ba wancan ta sai gida wancan fa ita take daukan ma nauyin iyayenta fa duk kuma fim din nan ta yi ta take samun kuɗi ko ba kuma irin wa'annan rudanin shedan din sai in kana kallon arewa tv mafi sharrin tashoshi kenan sai ya rika nuna maka ga wani ya taso yar fim ko dan fim ana tsira da shi sai ya rika nuna cewa ni da na taso na fara karatu sai kuma dai karatun bai karbe ni ba sai kaza sai kaza sai kaza to shine sai na shiga harkar fim din nan to gashi alhamdulillah a fim din nan ba abin da zan yi sai dai in Allah godiya yanzu na je maka ne kaza ne kaza sadaka ma ina yi ina wani ina wa to inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sai an nuna maka wai a fim gaye nan ta yi kuɗi ta yi arziki ko ya yi kuɗi yana ɗaukan yana ba da scholarship ga ɗalibai yana waye yana waye yana waye amma a harkan karatu wai karatu bai karɓe shi ba saboda ƙarya ku gaya mu wanda karatu bai karɓe shi ba sai dai ana nufin ƙarya ƙasashen tura sun shigo da arewa suna nufin su gurɓata muku daina harkan karatu ku koma harkan fim ku koma harkan ƙwallo ku gaya mu al'umman da ta ci gaba akan harkan ƙwallo da waƙe-waƙe san kun ga amerika duk inda kuke ganin tana wannan kun ga ta tsaya ta ɓata lokaci da gantali akan wani ƙwallo a technology da science a nan ne take baza kokarinta amma ko sai a tuna muku wai in ka je kwallo shikenan to yanzu din ka iya kwallo dauka ka zan kai na kora ka ko iya kwallo a Najeriya sai ne ne faru wannan ko da kona da zai faru din an samu nan dai kowa iya kwallo a Najeriya sai dai gantole da bata lokaci kawai da cin lokacin ka ka gani to ballantana fim wanda ke tattar da rashin kunya da iskanci da ashararanci kun tuna har wani gulufin da yan fim suke a rika nuna wani lokaci a nuno ga ta nan tsara da kuma rashin kunya da ba ta istanci ba abin da su iya ba to sai rai ce ta jan mutum zuwa ga wannan wa mawabi'a razila duk gurin da yake akwai kaskanci a addinin can za ta rika tun kuɗa mutum wata da fau ila fi'ilin qabahi tana tun kuɗa shi zuwa ga aikata miyagun aiki wa raza'i da kaskanci to ita wannan ran ita ake kiranta al'ammaratu bisu bale ce kamar da ake sauti yusuf kamar yadda Allah ya magana ta cikin sauti yusuf wa ma ubarri'u nafsi ita wannan matan malik ta ce ba na amintar da kaina ba na kubutar da kaina innan nafsa al'ammaratu bisu lallai ita rai a har kullum tana umarni ne da mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai dai wanda mahalici Allah subhanahu wata'ala ya masa rahama Allah kai mana rahama to ina ga sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala zama na gaba sai mu ji ta'alikin da malami ya akan waɗannan rayuka guda uku da kuma irin misalan da ya nakalto daga malamai guda biyu al-Imam al-Ajuri da kuma al-Imam Ibn al-Qayyim muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu akan waɗannan cututtuka na rai Allah ka taimake mu magance mu kawunan mu Allah ka zama majibincin al'amuranmu akan magance mu kan waɗannan cututtuka Allah ka tsarkake mana rayukanmu ka tsaftace mana zukatanmu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya Allah ka shiryatar da mu ka tabbatar da daga mu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na ga mala ya daga hannu na'am Na'am malam. Na'am. نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة حسن الله ونعم نسأل الله السلامة نعم
yau kwana uku kenan sun rike kudin sun rike mahaifin sun rike matan sun rike jinjirin da katin waya da naira dubu ashirin da su shida. Har kuwa ce da zai mun yi magana da mijin naka.
Sun Allah wa nuna Muna roƙon addu'a idan kuma musulmi a kasuwa yana mai
Babu zai fi mu zaɓi wani daga cikin mai mana addu'a musamman saboda matsalan tsaron nan da wannan matsalan da shi malin ya kawo. Mala Hassan da Allah kai mana addu'a. Kai mana addu'a akan wannan harkan tsaro da muke ciki da wannan matsayi da wannan matsala da wannan mala ya kawo Allah ya kubutar da waɗannan bayin Allah da sauran kamammun musulmi da ke hannun waɗannan fajirai a shararai to Allah ya kubutar da su Allah kuma ya tsare mu daga sharrora da musibu na zamani kuma Allah ya taimake mu gurin gyara halayenmu da tsarkake rayukanmu ya gafarta laifuffukanmu wanda muna da tabbacin cewa su ne suka bayi zuwa ga Allah ya mana wannan hukuma Allah ya gafarta mana Allah shi yayi mana wannan fitintunu malam bismillah yi mana addu'a ta musamman Allahumma salli ala Muhammad
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر كيد اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغيث قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم waɗannan bayan Allah Allah ka kubutar da su ya Allah mun roƙe ka da cikakken zatinka da sufofinka da ɗaukakanka da albarka da Allah ta baraka wa ta'ala ta ainihin saukar mana na alƙur'ani mai girma muna ta wasali da shi da sunayenka masu tsarki da sufofinka masu ɗaukaka Allah ka kubutar da su ya hayya qayyum ya hayya qayyum ya hayya qayyum ya aziz ya ghaffar ya dal jalal wal ikram wannan damuwa kuma da muke fuskanta na tsaro Allah ya yaye mana Allah ka kawo mana ƙarshen Allah ka rubuta shi a duk inda yake duk waɗanda suke kulla shi in masu shiriwa ne Allah ka shirya da in ba masu shiriwa ba ne Allah muna roƙonka muna tawassuli da littafin ka alƙur'ani mai girma wanda ka saukar da shi ga biyayyen halittar ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ruka su Allah ka kawo mana ƙarshen wannan damuwa Allah ka zaunar da kasan mu lafiya dukkan damuwa da fituna Allah ka yaye mana Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antas tawwabu rahim muna amfani da wannan dama waɗanda suka rasu cikin mamatan mu Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama musamman shi wannan bawan Allah ya iya zazzo Allah ya ji kansu Allah ya yafe masa dukkan bayan Allah da suka rasu Allah ya musu afuwa mu kuma Allah ka kyautata karshen mu Allah tabaraka wa ta'ala ka rufa mana asiri duniya da lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله